الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hadid jiya mun kwana ƙarshen aya ta tara faɗin Allah maɗaukakin sarki huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat Allah shine wanda yake sassaukar wa bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi bayyanannu li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur don ya fidda ku daga cikin dufai zuwa ga haske wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim lalle Allah game da al'amarinku mai tausayi ne Allah mai jin kai ne mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi rahamar Allah da ya shar'anta mana a cikin wannan shari'a namu mai albarka addinin musulunci dungurungun Allah ya shar'anta ma bayi ne domin nufan bayi da alkhairi domin fidda bayi daga cikin dufai zuwa ga haske fitar da su daga cikin damuwa da kunci zuwa ga alkhairin duniya da lahira Allah ya tabbatar da digadiganmu Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za mu amfani imaninmu a ranar alkiyama Allah ya tabbatar da mu akan digadiganmu da yau za mu tashi a farkon aya ta goma Allah ya mana jagora Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce
bismillahir وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الله مدaukakin sarki yace wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi Allah yace me ke gare ku me ya same ku Allah yace ba za ku yi infaki a tafarkin Allah ba ba za ku kashe dukiyar ku domin taimakon addinin Allah domin taimaka ma bayin Allah ba jama'a kun ji dai yadda kira da Allah subhanahu wata'ala yake yi yake ta maimaituwa a game da abin da ya shafi infaki ko shine a taimaka ma addini a taimaka ma bayin Allah a tallafa wa waɗanda ba su da hali a taimaka ma waɗanda suke da bukata jiya mun karanta tun daga aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklafina fihi Allah yana kira zuwa ga infaki Allah yana kira zuwa ga taimakawa tallafawa ba da gudumawa domin taimaka ma addinin Allah taimakawa da tallafawa domin taimaka ma bayin Allah bayin Allah mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wannan daman domin tana daga cikin dama mafi girma da Allah ke ba wa mutum ya samu tsira a duniya da lahira jama'a mun fahimta ko kuma idan muka yi dubi zuwa ga yadda ayoyin infaki suka maimaitu a cikin alkur'ani wurare da yawa Allah ya yi kira a yi infaki a yi infaki a yi infaki a taimaka a taimaka wannan kawai idan mai karatu ko sauraron karatu ya lura zai yarda cewa addinin musulunci bai yadda da zaman banza ba haka ne ko babu yadda za a yi a ce ta ko ta ina a cikin alkur'ani da sunna ana kira cewa ku yi infaki ku taimaka ku taimaka ku taimaka sannan kuma a ce waɗanda ake kira zuwa ga wannan taimakon 'yan zaman banza ne ba su da sana'a ba su da abin da za a yi zai yiwu addinin ya kira akan haka ba zai taɓa yiwa ba sati biyu ko uku da ya wuce ko mun yi muhabara sukutum da guda da muka yi mata take da ba a sunna sai da sana'a ba a sunna sai da sana'a duk wanda kaji yana nasabta kansa da sunna kuma ba shi da sana'a wallahi banda matsala ba abin da zai haifar wa sunna duk wanda zai yi da'awar sunna tafiya a tafarkin sunna kuma bai da sana'a bai da aiki bai da abin da zai yi a rayuwa wadda zai dogara da kansa wallahi banda matsala ba abin da zai haifar wa sunna banda matsala ba abin da zai haifar wa addini jama'a mun fahimta ko babu yadda za a yi a ce Allah na kiran mu mu zo mu yi infaki kuma a ce mu ba mu da abin da muka dogara wajen inganta rayuwarmu abin da zai zama mana sababi wajen tsayuwa akan kafanmu kuma a yi ta kiran mu a ce mu yi infaki to idan ba mu da abun yi da me za mu yi infakin akwai babu don Allah ustazai kowa ya tashi nemi sana'ar da zai don Allah ustazai kowa ya tashi nemi sana'ar da zai kar ku kashe zuciyanku kar ku kashe zuciyanku ka san wani saboda tsabanci ba ya gani yake talauci ma ustazanci ne haka ne akwai wanda yake ganin talauci ma ustazanci ne kuskure ne ka tashi ka nemi abin da za ka yi ga shi yadda muke karantawa Allah yana cewa ku yi infaki ku yi infaki ku yi infaki to in baka da sana'a baka da abin da zaka yi kai da me zaka yi infakin zai yiwu ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba babu wani annabi babu wani annabi ko manzo daga cikin manzannin Allah kakab wanda bai da sana'ar da zai yi haka Allah ya faɗa a Qur'ani wa ma arsalna المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalna qablaka minal mursalina Allah ya ce ba mu aika ba da wani manzo kafinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin manzanni duka inji Allah illa innahum la ya'kuluna ta'ama face dukkan manzannina suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq Allah ce kuma suna zuwa kasuwa neman kuɗi ina da mun ji wa ma arsalna qablaka minal mursalin Allah ya ce ba mu taba aika wani manzo daga cikin manzannin Allah ba kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa innahum la ya'kuluna ta'ama face dukkan manzannin suna cin abinci Allah ya ce wa yamshuna fil aswaq kuma suna zuwa kasuwa neman kuɗi jama'a ina da mun ji idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita kasuwa neman kuɗi kai a ina ka samo ustazancinka da zaka zauna a gida baka da abin da zaka yi zai yiwu bai kamata ba shi yasa larabawa yana daga cikin abin da suke ma tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba za su bi shi ba ba za su yadda shi manzo bane saboda me wai saboda ya cika zuwa kasuwa neman kuɗi وقالوا ما لنا الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا الله يتي cewa suka yi وقالوا ma li hadha rasul me ke ga wannan manzon wai wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya neman kuɗi ina da mun ji ustazai ma li hadha rasul suka ce wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana zuwa kasuwa neman kuɗi saboda haka dole ne akan dukkan wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama ya tashi ya nemi abun kansa duk abin da wani zai maka a duniya kimarsa a wajen Allah bai kai abin da za ka yi wa kanka ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mikdam al-imam al-bukhari ya fidda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin ma akala ta'amun ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min amali yadihi wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi annabi sallallahu alaihi wani ya nuna wani abu a sama ya ce na wani wala fil ardi Allah ya ce haka a ƙasa Allah ya ce babu sai kuma ya ce wa malahum fihi ma min shirkin kuma ba su da wani abu da suka yi tarayya da Allah a kansa jama'a mun fahimta tunda Allah sallallahu ya ce ma akala ahadun ta'aman qattu khairan annabi ya ce babu wani mutum ɗaya a duniya da zai ci wani abinci kowane irin abinci ne a rayuwarsa mafi alkhairi min an ya akula min amal yadihi kamar ya ci abincin da shi ya nemo da kansa jama'a ina muna ci duk abincin da wani zai baka duk tallafin da wani zai maka mafi alkhairi ko riga ce a ce kai kaje kai buga buga ka nemo na kanka annabi ya ce ita ce mafi alkhairi goro in zaka gutsura ka sa a bakinka annabi ya ce mafi alkhairi wanda kai ka saya da kuɗinka jama'a mun gane mutuwar zuciya ke sa mutum ya dogara a wajen a taimake shi matukar yana da karfi da ikon da zai tashi zai nemi na kansa ma akala ahadun ta'aman qattu kairan annabi yace wani bai taba cin wani abu da zai ci da dai mafi alkhairi ba min an ya'kula min amal yadihi kamar ya ci daga abin da ya nema da hannunsa annabi sai yace annabi yace na rantse da wadda rai nake hannunsa wa kenan li'an ya akuza a hadukun habalahu annabi ya ce wallahi a ce ɗayanku ya ɗauki igiyarsa a wata riwaya sun ya'atil jabala ya je ya hau kan dutse fa ya hataɓi ba ala zaharihi ya ɗauko itan a gadon bayansa fa ya bi'aha fa ya bi'aha ya kasa ya sayar fa ya kuffa Allah bihi wata Allah ya tsare mai fiskarsa ma'ana Allah ya kare mai mutuncinsa sanadiyar wannan itan khairan lahu annabi yace shine mafi alkhairi gare shi min an yas'ala nasa akan yaje yana roƙon mutane a atawu aw mana'uhu su bashi ko su hana shi wani bangaren hadisin al-Imam al-Bukhari ya tuddi shi in uwana muna fahimta annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wadda raina ke hannunsa ba Allah ba kenan annabi ya ce li an ya'khudha ahadukum hablahu dayanku ya dauki igiyarsa igiya thumma ya'ti jabala ya je ya hau kan dutse annabi Muhammadu manzon Allah ne kaga ya kure karshen duk wani mai macaccen zuciya don karka ce to yanzu ita ma ta ina da a samu yace a ka je ka hau kan dutse ina je karshe kiran hawa dutse wahala ne saran ite akan dutse wahala ne in ka sara ka sauko da shi wahala ne annabi yace wallahi ka je ka hau kan dutse fa ya hataqiba ala zahrihi annabi yace kuma ya dauko itan a bayansa ba fa akan mashin ba fa ya hataqiba ala zahrihi annabi yace kuma ya dauko itan a bayansa ba akan keke ba fa ya hataqiba ala zahrihi ya dauko itan a bayansa ba akan jaki ba khairan lahu annabi yace yafi maka alkhairi min an yas'ala nasa akan mutum yaje yana roƙon mutane jama'a mun ji annabi yace ka hau dutse ka je ka saro itace akan dutse ka dauko a bayanka ba akan mashin ko akan keke ba ka zo ka kasa ka sayar ka riƙe mutuncinka annabi ya ce ya wuce ya fi ka je kana roƙe-roƙen mutane jama'a mun fahimta yau ne za ka samu ganin matasa zuciyansu ya mutu wani ma yana nasabta kansa zuwa ga sunna amma ba zai iya tashi nemi na kansa ba ba zai iya tashi nemi na kansa ba kuma neman abun kai neman abun kai ba karamin alkhairi yake da shi ba lada Allah ke bayarwa ka nemi na kanka lada Allah ke bayarwa lada Allah ke bayarwa wata rana marar rajulun alan nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce wata rana wani mutum ya zo ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune da sahabbansa fara'a ashabuhu min jalabihi wa nashafihi sahabban annabi sai suka ga wannan matashi wannan wadda ya wucen a cikin nishadi a cikin karfi gashi dunkulalle murdadde annabi na zaune da sahabbai sai suka ga yazo ya wuce gashi da karfinsa a cikin nishadi kalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah law kana hadha fi sabilillah ina da a ce wannan matashin wannan kakkarfan da karfinsa da nishadin sannan zai tafi aiki ne don daga kalmar Allah ba zai je yaki ba kenan ko zai je ginin masallaci ko ginin makaranta suka ce ina ma fitowan sannan zai je wani aiki ne fi sabilillah fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce in kana karaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah annabi yace ai wannan fito wanda yayi idan ya fita ne zai je ya nemo abinci ma ƴaƴansa kanana to ya fita ne fi sabilillah da shi da wanda ya tafi ya fita jihadi aiki dai suka fita inji annabi in kana karaja yas'a ala waladihi sigaran idan ya fita ne zai je ya nemi abinci ma ƴaƴansa kanana فهو في سبيل الله النبي يتي أن يبتلي في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين إن كما يفتني زي جي نيمي أبنشي وما هي في يسعى دما هي تنسى ود سكا سوبا فهو في سبيل الله نما النبي يتي يبتلي في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه ليئبها fahuwa fi sabilillah annabi yace kai idan ya fita ne zai je ya nemi abun da zai kare mutuncin kansa da kansa annabi yace fahuwa fi sabilillah ya fita ne a fi sabilillah ina dai ustazai kuna ji mutuwar zuciya ne mutuwar zuciya ne mutum ya zauna ya zan to yadda ayoyi suke kira ayi infaki ayi infaki wanda ba shi da abun yi yaushe ya taimaki kansa balle ya taimaka ma addini ko ya taimaka ma wani jama'a mun fahimta matsalar da galibi matasanmu suka samu rena sana'a suke ganan sana'o'i da mutum zai nemi abinci ya riƙe kansa ya taimaki wani amma yana kunya saboda shi ya fi ƙarfin ya kasa yalo ko gauta ya siyar haka ne ko ba haka ba haka ne ya fi ƙarfin ya je ya yi ciyawa ya sayar in ka yi ciyawa ana saya ko ba a saya ana saya ana saya kai da ba ka da sana'ar da za ka yi meye na jin ai ba abin kunya ba ne ƙarancin sana'ar ka abin kunya shine roƙon mutane wannan shine abin kunya annabi ya ce ka je ka yi ice ka zo ka sayar ka kare mutuncinka shi ne mafi alkhairi akan ka je ana taimaka maka to shi ba zai yi ba yana ganin shi ba zai fara kasuwanci ba sai yana da dubu ɗari biyu haka aka ce ma ake kasuwanci ka je su masu kuɗin da kake kallon su manyan 'yan kasuwan ne ka je ka tambaye su yaya su suka fara mu mun san waɗanda suke da gidajen mai manya-manya wallahi sun fara sai da mai a galan ne haka ne ko ba haka bane haka ne haka ne kai ne sai ka samu dubu ɗari biyar kafin ka fara kasuwanci ka je ka yi ta zaman kashe wannan ka gani haka na ka ga mutum ya je ya zauna ya yi nc insa ko ya yi diploma ya je ya yi interview bai samu ba baɗi ya yi interview sai fa ya shekara biyar wai yana neman inda zai je ya yi interview a ɗauke shi aiki ba za ka je ka koyi ko ɗinkin hula ka hutar da kanka ba dole ne sai ka yi aikin wannan aikin ba gwanda sai da ciyawa da shi ba haka ne mu tashi addinin mu bai yadda ba Allah ya ce mana babu wani annabi ko wani manzo daga cikin manzannin Allah face yana da sana'a yana kasuwanci ko yana sana'a ba ku ji sai a ce annabi zakariya najjaran kafinta ne ba to kai don me zaka zauna duk inda ka zagaya bakin titin nan ko kai ka kai kanka wajen mai walda ko kafinta ko wata sana'a kace kana so a koya maka da a nuna maka ya ka kai sana'a a shekara biyu ko uku sai kaga kai ma za ka taimaki kanka har ka taimaka ma wani ‘yan kuma muna fahimta? sai an yi magana ka yi kabbara baka da ko sisi da raka bayan fiye haka ne haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce wa malakum Allah tun fi kufi sabilillah Allah ya ce don me me ke gare ku me zai hana ku ba za ku yi infaki a tafarkin Allah ba walillahi mirasu samawati wal ardi Allah yace na ga Allah gadon samai da kasai Allahu akbar ma'ana ka cire dukiya
idan bai turo mala'ikun ba mota sai ta yi tambul talatin kuma baka mutu ba saboda masu ciraran ba su zo su ba idan kuma sun zo ko baka shiga mota ba sai ka mutu yuhuyi wa yumit shi ke kai infakin in ma ka ki kai infakin Allah ya ce ni zan gaje komai da komai da yake bayan ƙasa domin ai kowa zai kare kullu man alayya fan كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام kullu man alaiha fan duk abin da ke bayan ƙasa zai kare to wai abin da Allah ke kiranka shine ku yi infaki ku taimaka in ma kun ki ku taimaka to komai za ku tafi ne ku bar ma Allah kayansa inna nahnu narisul arda wa man alaiha yayi.
الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha Allah ya ce lallai mu ne za mu gaji ƙasa da abin da ke bayan ƙasa ina yadda kowa ya zo haka yake komawa ai kun taba gani yadda ake kai gawa ko kana ganin ko zobe ana sawa gawa a hannunsa yadda aka karbi aihuwarsa a duniya haka ake nade shi a tsumma a mai da shi raminsa ina abun ya bari duka a duniya Allah ya ce to kowa haka da a watsi ka samu dama na kai taimako kai taimako kar ka bar lokaci ya kure maka kar ka bar lokaci ya kure maka ka tsaya ka yi abin da ya kamata domin ya amfane ka Allah a cikin alkur'ani ya ce kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata ولعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul li ibadiyal ladina amanu ka gaya wa bayina waɗanda suka yi imani yuqimus salata su tsaya da sallah a tsaya a yi sallah yadda manzon Allah ya koyar da sallah wa anfiqu kuma su yi infaki mimma razaqnahum daga abin da muka azurta su sirran wa alaniya a sirrance da kuma a bayyane min qabli an ya'ti yawmun Allah ya ce kafin wani in ya zo musu la bai'un fihi wala kilal wadda ba su yi da sayarwa a wannan inin sannan babu kuma kauna da soyayya balle wani masoyin ka ya taimake ka Allah ya ce ka gaya musu a dake da sallah a tsaya a yi sallah a tsaya a yi infaki a tsaya a yi infaki muna ji ko bayan Allah mu yi kokari damar da muke da ita mu yi amfani da ita damar da muke da ita na mu yi taimako ma addinin Allah mu yi taimako ma bayin Allah mu yi kokari mu tsaya damar da muke da ita mu yi amfani da ita kafin wannan damar ta wuce walillahi mirasu samawati wal ardi na ga Allah gadon samai da kasai Allahu akbar idan aka tsaye da bayi a filin alkiyama Allah ya sa al'amarin ya zo mana cikin sauki. Tsayuwa za a yi, tsayuwa kusan na shekara dubu hamsin da a yi a filin alkiyama. To abin zai zo ya hau kan kowa. Annabi ya ce an kusanto da rana. Dukkan matsaloli sun cakuɗe a wannan rana. to ƙarshe mutane sai su yanke shawara makansu da kansu cewa ku zo mu je mu nemi ceto mu nemi alfarmar ceto a wajen wani daga cikin manzannin Allah ya je ya roƙa mana Allah Allah ya zo ya mana hukunci a wannan fili na alkiyama saboda yadda mutane suka kagu suka shiga halin kakanika yi bukatar su kawai a ɗaga su a wannan wajen dan wuta shi ya gwammaci ma ya je wutan da ci gaba da wannan tsayuwar saboda ai bai san wutan ba a wannan lokacin za a ɗunguma a je wajen annabi adam alaihi salatu wassalam annabi adam kan ba shine uban kowa ba za a je a yabi annabi adam a yi kirari ma annabi adam kai ne allah ya halicce ka da hannayensa kai ne Allah ya busa maka rayi kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ka je ka roƙa mana Allah a zo a yi mana hukunci mu watsi a filin kiyama annabi adam zai ce a'a zai ce yau Allah ya yi fushi hadisin bukari Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa irin wannan fushin ba. zai ce ni yanzu ba zan yi magana da Allah domin in na faɗi abin da na faɗa ban san me da a mayar mini ba amma shawaran da zan baku ku je ku samu annabi nuhu alaihi salatu wassalam domin shine farkon manzo a cikin manzannin Allah a bayan ƙasa sai mutane su ɗunguma a je a samu annabi nuhu a faɗi abin da ya siffanta da suna alkhairi a yabe shi a ce muna so ne ka roƙa mana Allah Allah ya zo ya mana hisabi mu bar wannan wajen annabi nuhu zai ce ba zan je ba zan iya ba ya ce yau Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa irin wannan fushin ba kuma ba zai sake fushi irin wannan fushin ba sai ce nafsi nafsi wannan nafsi nafsi da kaji annabi adamu ya faɗa wallahi ya faɗa ne shi kansa banda na na hawa shi ma ta kansa yake E, wai banda hauka banda hauka wai wannan ranan da annabi adam yake cewa nafsi nafsi annabi nuhu yake cewa nafsi nafsi annabi ibrahim yake cewa nafsi nafsi annabi musa yake cewa nafsi nafsi wai a ce maka wai akwai wani wali wai da zai dauke kai wuce da kai kai ma you are very stupid wallahi ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne waye zai wuce da kai anan waye zai wuce da kai anan waye zai wuce da kai anan sai ya ce ku tafi wajen annabi ibrahim sai bayi a ɗunguma a tafi wajen annabi ibrahim alaihi salatu wasalam annabi ibrahim shi ma idan aka nemi wannan alfarmar ya ce ba zai iya ba saboda allah ya yi fushi shi ba zai ce komai ba zai ce ku je ku samu annabi musa dama shi ne tun a duniya allah ke magana da shi a je a samu annabi musa ya ce shi ma ba zai iya ba shi ma ya ce nafsi nafsi allah ya yi fushi yau ka san a ranar ‘yan yankan kai su ma suna wajen. E Allah ya yi fushi, saboda kowa yau ya iso, waɗanda suke tsafi da sassan jama'a su ma suna wajen, waɗanda suka sa bayin Allah a gaba da zalunci suna nan a wajen, wadda suke gina hotel-hotel ake zina da matan jama'a duk sun iso wajen. Kowane annabi zai ce yau Allah ya yi fushi, ai ƙaryar kowa ta ƙare in an yi tashin kiyama. kowa yana nan a wajen Allah ya yi fushi fushin da bai taba irinsa ba zai ce ku je ku samu annabi isa annabi isa a je a same shi ya ce nafsi nafsi ƙarshe annabi isa zai ce musu ni fa shawaran da zan ba ku mafi sauƙi ku je ku samu manzan Allah alaihi salatu amin to kaga idan ka ɗauki annabi adam alaihi salatu wasalam a cikinsu dukkan sauran guda hudun nan ai suna cikin ulul azmi minar rusuli a cikin manzannin Allah su suka fi kowa daraja shi annabi adam an shigo da shi saboda shi ne baban kowa ina ina in dai akwai wani uban da zai iya alfarma ma wani annabi adam kan ina shine uban uban kowa to ya ce shi ma zai iya ba uban ka zai iya ba zai iya ba zai iya waɗannan ulul azmi minar rusul a cikin manzannin Allah su ne mafiya daraja su ma sun ce ba za su iya ba to akwai wani malami da zai iya to zai ce duk wannan abin da kuke yi ku tafi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma duka bayi sai a dunguma zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aje a koka muna neman ceto ne Allah ya yi hukunci a tsakaninmu annabi sallallahu alaihi wasallam muna gama complain sai ce ana laha ana laha ana laha zai ce wannan matsayina ne ba wadda ya isa ya tsaya a wannan gun idan ba ni ba annabi ya ce zai je ya faɗi a gaba ga Allah ya yi sujuda a ya ce a lokacin Allah zai mishi buɗi ababen yabo kirari yabo da jinjina ma Allah yayi yayi yayi yayi Allah sai ce mishi Muhammadu ka daga kanka ka roki abin da kake so a baka ka nemi ceton da kake so a maka zai ce Allah ina neman ceto ne mahalittu a yi hukunci tsakaninsu Allah sai ce to aje a yi sahu da mutane sahu sahu Eh, Allah zai ce manzala zan zo in yi hukunci a tsakaninsu to shi kenan sai a zo a jera mutane Allah zai zo domin hisabi da kisafi da hukunci a tsakanin bayi to malamai suka ce yana daga cikin abin da Allah ke fara ambata mu bayi lokacin da zai gabatar da hukunci a kansu Allah sai ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra
كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون to Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ma bayi wa laqad ji'tumuna furada Allah zai ce gashi kun dawo mana empty tsura kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karon farko wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum gashi kun bar duk abin da muka baku a rayuwar duniya ina jama'a mun fahimta Allah ya ce dama shi zai gaje kayansa haka kowa zai je tsaya a gaba ga Allah subhanahu wata'ala bayi rike da komai Allah ya ce to kai ciyar kai infaki ka taimaka kafin Allah ya gaji kayansa wa taraktum ma qawwalnakum wara azhurikum Allah zai ce gashi kun bar duk abinda muka baku a rayuwar duniya duk abinda ka taka a rayuwa haka da ka tafi ka bar shi a zo a raba ma 'ya'yanka gado su ma su ƙare idan akwai abin su ma a rabar gado haka har kowa ya watsi ya bar abin a bayan ƙasa Allah ya ce wa malakum Allah tun fi kofi sabilillah me ke gare ku me zai hana ku ba za ku yi infaki a tafarkin Allah ba walillahi miratu samawati wal ardi bayan na ga Allah gadon sammai da kasai ma'ana na Allah ne la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal Allah ya ce fa ba za su daidaita ba daga cikin ku waɗanda suka yi infaki suka taimaka suka ciyar da dukiyarsu domin daga addinin Allah kafin a yi sulhul hudaybiya waɗansu malamai suka ce al-fathu anan ana nufin sulhul hudaybiya jumhurin malamai suka ce al-fathu anan ana nufin fathu makka Allah ya ce to ba ɗaya bane wadda tun musulunci yana cikin matsatsi yana cikin kunci ana rayuwa a cikin halin kakanikayi ya cire dukiyarsa ya yi infaki kuma ya yi yaƙi don ɗaga kalmar Allah Allah ya ce ba za su daidaita ba da waɗanda suka ciyar suka yi yaƙi bayan an yi fatu maka ko bayan an yi sulhul hudaybiya jama'a mun fahimta la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal Allah yace ba za su daidaita ba daga cikin ku wanda yayi infaki ya ciyar da dukiyarsa yayi yaki kafin fathu makka ko sulhul hudaybiya ulaika a'zamu darajatan Allah yace waɗannan da suka yi infaki kafin sulhul hudaybiya ko fatu makka suka yi yaki kafin sulhul hudaybiya ko fatu makka su ne mafiya girman daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu akan waɗanda suka yi infaki suka ciyar da dukiyansu wajen taimakon Allah suka yi yaki don daga addinin Allah bayan sulhul hudaybiya ko bayan fatu maka jama'a mun fahimta Allah ce ba ɗaya bane waɗanda a farkon al'amarin musulunci musulunci na cikin halin kakanikayi suka kashe dukiyarsu suka yi yaƙi don ɗaga kalmar Allah ba ɗaya ba ne da waɗanda suka ciyar kuma suka yi yaƙi a bayan musulunci ya samu walwala ya samu daula Allah ce ba ɗaya ba ne jama'a mun fahimta? ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ba ɗaya muke da su ba ɗaya muke da su ba ɗaya muke da su ba su kansu a tsakaninsu wadda suka fara aikin a karon farko suka yi infaki suka ciyar da dukiyarsu suka yi yaƙi Allah ya ce darajarsu ba ɗaya ba ce da waɗanda sai bayan musulunci ya samu fatihi ya samu sauƙi abubuwa sun fara gudana a cikin aminci tukunna su suka yi yakin kuma suka yi infakin Allah ya ce darajar su ba ɗaya bane da waɗanda suka rigaye su amma dai Allah ya ce wa kullam wa'adallahu husna ai kullu wahidin minhum wa'adallahu husna Allah ya ce kowane ɗaya daga cikin su da na farkon da na biyun Allah ya musu alkawarin gidan aljanna duka yan aljanna ne amma dai waɗancan sun fi tsada akan waɗanda suka biyo daga baya jama'a mun fahimta to yanzu mu kuma da mu da su ɗaya ne ba ɗaya bane shi yasa idan kaga mutum na zagin sahabin annabi to kawai dan asara ne in kaga mutum na taɓa sahabin annabi to kun ji dai abin da Allah ya faɗa ba ɗaya bane waɗanda suka yi yaƙi kuma suka yi infaki kafin a yi sulhu hudebiya ko fatu maka da waɗanda suka biyo bayansu kuma kullum wa'adallahu husna dukkansu Allah ya musu alƙawarin aljanna dukkansu haka Allah ya ce wa kullum wa'adallahu husna dukkansu Allah ya musu alƙawarin aljanna kuma ko baka so Allah ya musu alƙawarin aljanna kuma ko baka so za su shiga aljanna haka ne haka suka yi aikin to kai da Allah ya ce sun yi wannan aikin sun yi infaki sun yi jihadi bayan Allah in ba su da sana'a da su yi wannan aikin ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba hadisi ne ingantacce al-Imam Tirmidhi ya fitar hadisi Sayyidina Umar shi yake faɗan labarin da kansa yace amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa yace wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umurce mu mu yi sadaka. Fawafa kazalika indi malu ya ce sai aka dace, wannan lokaci da annabi ya ce a yi sadakan, Umar ya ce sai aka dace ina da kuɗi a lokaci. Fakultu, Sayyidina Umar ya ce sai na ce, Al-yauma asbiku ababakarin in sabaktuhu yawman yace yau zan yi musaba suna nan wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da ya daidaita akan al'arshinsa Allah yana ina Allah yana sama Allah yana sama ɗabi'a fitira da aka halicci mutum a kai ba za ta karɓi wata gida biyu sai na ɗauko rabi sai na kawo gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ma a bakaita li ahalika umar me ka rage ma iyalanka fa kultu sai na ce nisfa na rage musu rabin dukiyar biyu na raba duk abin da na mallaka na bar rabi ma iyalai na na kawo rabi fa'ata abubakar bi kulli ma indahu umar ya ce muna zaune kawai sai ga sayyidina abubakar ya tattaro duk abin da ya mallaka ya kawo mallaka Umar ɗin fa da kansa yake faɗa. Wa ata Abu Bakri bi kulli ma inda Abubakar sai ya tattaro duk abin da ya mallaka a duniya sai ya kawo gaba ga Annabi. Fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce ma abaqaita li ahli me ka rage ma iyalanka fa kana sai ya ce abaqaitu lakumullah wa rasulahu. Yace na bar musu Allah da manzon Allah. Fa kana Umar Umar sai ya ce ya ga an sha gabansa la asbiquhu ila shay'in abadan yace har abada baran sake musabaka da sayyidina abubakar ba duk duniyar sahabbai sun yarda sun miƙa wuya abubakar ya sha gabansu amin yace la asbiquhu ila shay'in abadan bazan sake tsere tsere bazan sake wani karawa da sayyidina abubakar ba shi sayyidina abubakar bai san ma yayi takara da shi ba ya ciyar ko bai ciyar ba bai da sana'a zai wannan ciyarwa ba zai yi ba amin in ba yi da sana'a ba zai yi ba wani hadisi shi ma al-imam tirmidhi ya fidda shi malam albani ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما كلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متكدا كليلا لاتخذت أبا بكر ala inna sahibakum khalilullah annabi yace mali ahadin indana yadu illa wa kad kafa anahu annabi yace babu wani a duniya da yake da falala a kanmu face mun biya shi duk wani wadda zai ce wai yayi wa musulunci kaza wai yayi wa manzon Allah kaza wai yayi wani hidima a musulunci annabi ya ce ba wani mutumin da ba mu biya shi ba ma kala ababakar annabi ya ce wadda har yanzu ba a biya shi ba kawai abubakar domin shi sayidina abubakar lafiya da allah ya bashi musulunci ya fi shi amfanar lafiyarsa inda za a ware abinda ya mora a lafiyarsa da abinda musulunci ya mora a lafiyar abubakar abinda musulunci ya mora a lafiyar abubakar ya fi abinda abubakar ya mora a lafiyarsa makala ababakar ya ce abubakar ne ba a biya shi ba shi abubakar nashi kasan annabi ya ce shi sai an je kiyama a duniya ba abinda za a biya abubakar da shi fa inna lahu indana yadan abubakar yana da wata falala wata baiwa wani tukuici da za a mishi yukafi'uhu Allahu biha yawmal qiyama shi ranar alkiyama Allah zai mishi sakayya akan wannan abinda za a bashi na tukuici sai annabi yace wa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abi bakri annabi yace duk duniya ba wadda kudin sa ya amfane ni kamar yadda kudin sayyidina abubakar ya amfane ni wannan maganar ai gaskiya ce ko ƴan uwana annabi ya ce ba wani mai kuɗi da dukiyarsa ta amfane ni irin yadda dukiyar sayyidina abubakar ta amfane ni sai ya ce walau kuntu muttakidan kalilan inda zan riki badade latakastu ababakar ya ce da abubakar zan rika ya yi ko bai ma to abun tun da ɗumi-ɗuminsa su suka yi aiki to wai wani shi wadda ya tsara a duniya sayyidina abubakar eh sayyidina abubakar ya zagi abubakar ya zagi umar ya zagi usman ya zagi nana aisha ya zagi hafsa eh kaga wannan ai da ka aife shi gwanda baka aihu ba har ka mutu har ka mutu wanda a ce baka aihu ba da ka aifi wadda zai zagi sayyidina abubakar Allah fa a Qur'ani ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله فضلا وينصرون الله ورسوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون da Allah ya zo yake bayani akan waɗanda za a ɗauki infaki a basu sai ya ce lil fuqara'il muhajirin ku ba da wannan dukiyan wa faqiran muhajirai allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fidda su daga cikin gidajensu wa amwalihim da dukiyarsu ya bata guna fadalan min Allahi wa ridwana suna masu neman falalan Allah da yardan Allah kuma Allah sai ce wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna taimakon Allah da manzon Allah ku kalli wannan gaba ya bata guna fadalan min Allahi wa ridwana Allah ce suna ba fa su suka ce muna neman yardan Allah ba Allah ne ya ce ya bata guna fadalan min Allahi wa ridwana suna neman falalan Allah da yardan Allah sai kuma Allah ya ce wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna masu taimakawa Allah da manzon Allah Allah ne yace suna taimakawa Allah da manzon Allah taimakon Allah kan ba taimakon addinin Allah ba Allah ya ce to suna yi sun yi ko ba su yi ba sun yi Allah ya shaide su ai karshen ayan ma yace ulaika humus sadiqun Allah ce waɗannan su ne masu imanin gaskiya ka san dama imani Allah ce zai tantance don ya gane na gaskiya don ya gane wadda ba na gaskiya ba fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya alamanna al-kadhibina Allah ya ce zai ta kawo jarrabawa don ya jarrabi waɗanda suka gabace mu ma me yasa Allah zaka yi jarrabawan ya ce domin ya ware ya bayyanar da waɗanda suka yi imanin gaskiya da waɗanda suka yi imanin ƙarya to su sai ya ce ula'ika humus sadiqun ina mun ji nasu Allah ya samu dace Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الله يقول أما ده ود سكي إمباكي نفرقو ده ود سكي إمباكي أبايم فتو مكة كوكما سلوه الهديبية الله يقول دوك الله يمس القول الحسنى الحسنى شيني جنان الجنة والله بما تعملون كبير للي الله مسنيني جميل أبين ده بايس في أي كتاوة تسي الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله
Allah sai ya sake cewa man zallabi yuqridullaha qardan hasanan Allah ya ce wai su wane ne wadda za su ranta ma Allah rance mai kyau kun ga an sake dai maganin infaki ko kun ga dai babu yadda za a yi al'umman da ba su da sana'a a yi ta ja musu waɗannan ayoyi zai yiwu ba zai yiwu ba Allah ya ce man zallabi yuqridullaha qardan hasanan shin wane ne zai ranta ma Allah rance rance mai kyau jama'a mun fahimta malam usaimin yace akwai waɗansu fa'idodi guda biyu masu ban sha'awa a cikin wannan jumla na farko Allah sai yace man zallabi yuqridullaha waye zai ba da bashi wa Allah Allah sai ya yi amfani da bashi a kan taimakon da za ka taimaka ɗin sai ya ce bashi malam usaimin ya ce saboda shi Allah ya rubuta mana ko kai ne da ɗan uwanka ka karɓi bashinsa to dole ka biya shi to yanzu Allah kuma sai ya ce ka bashi bashi zai biya ko ba zai biya ba wai saboda ka samu tabbas za a biya ka ninkin bane jama'a mun fahimta saboda haka yace sai Allah yayi amfani da lafazin bashi saboda ko kai ne ka karbi bashin dan uwanka an wajabta maka sai ka biya bashin to Allah ya ce ka bashi rance kuma ya ke biya rancen yace to Allah ya ambace shi bashi ne saboda ka tabbatar kana da garanti za a biya ka na biyu kuma sai yace yuqridullaha ranta ma Allah saboda kar ya yi shigo ciki in za ka bayar ya zama Allah ka bawa kenan ba don Allah ka yi ba kaga irriya ta shigo ciki ka ba ma Allah kaga ka ba ma wanda ka yi don ka burge shi kaga sai ka je ka nemi sakamakonka a wajensa abu na farko rance ne kuma da a biya ka abu na biyu karanta ma Allah to in kuma ma Allah ka bawa Allah zai biya ka wannan malamai suka ce saboda a kauce mashigar riya duk lokacin da kai wani abu da ake yi don neman lahira amma kai sai ka yi shi don ka burge wani ko don ka bata wani ko don neman yardan wani ko don samun abu a wajen wani to kaga aiki a ya lalace domin kai ba don Allah ka yi shi ba yanzu ko asusu aka daga a masallaci baka ana rubuta fi sabilillahi to wai in da ka sa ya don Allah ka sa kar ka sa ne don an ce kai kai ka kwana biyu ba ba ma ganin wani na sawa yaka ce bari ka sa a tunan kaga sai wa'in da ka sa don su za a tura ka wajen su ranar kiyama su baka sakamakon ka da su baka ba su baka suna nema ne Allah ya ce man dallabi yuqridu Allah qardan hasanan shin wane ne zai ranta ma Allah rance mai kyau fayudha'ifahu lahu Allah sai ya ninninka mishi abin da ya bayar din kasan idan mutum ya ɗauki naira ɗaya sai ya taimaka da ita jiya ba mun karanta hadisi annabi ya ce ko tsagin dabino akwai abin da zai tsare ba tsagin dabino annabi ya ce ka kare kanka daga wuta da shi to idan mutum ya ɗauki naira ɗaya sai ya yi infaƙi da shi don Allah to wannan naira ɗayan mafi ƙanƙantan farashi da Allah ke biya shine naira ɗari bakwai mun gane ko duk abin da kai infakinsa wannan abun mafi karancin farashi da Allah ke biya shine abun da ka bayar din a ninka maka ninki 700 in dubu ne za a ninka ka 700 duk abin da ka bayar amma babu ƙasa da 700 in dai don Allah kai
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله Allah ya san da su wahayi da ake saukarwa ne Allah ya san da shi wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha hakanan duk abin da ke haurawa sama Allah ya san da shi rayukan mu'minai ba ana haurawa da su sama ba Allah ya san iya adadin waɗanda aka haura da su واسع عليم Allah ya ce matsalar lazina yin fi kuna amwalahun fi sabilillah misalin waɗanda suke infaƙin dukiyansu suke ciyar da dukiyansu suke taimako da dukiyansu fi sabilillah a tafarkin Allah ma'ana suke yin abin don Allah ka matsali habbati Allah ya ce kamar ƙwaya ne guda gero ne dawa ne ƙwaya ne guda na abin da ake shukawa da aka shuka wannan ƙwaya gudan an bakat saba a sanabi sai ya tsirar da zangarniya guda bakwai guda ɗaya aka shuka sai ya fidda zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba Allah ya ce jikin kowace zangarniya sai aka samu ƙwaya ɗari an samu ƙwaya ɗari nawa kenan ɗari bakwai Allah ce to misalin abinda wani yayi infakin sa fi sabilillah kai da kai ma'ana abinda kai zaka iya tsayuwa kai a cikin al'umma abinda zaka iya tsayuwa kai a hidimar addini dukiyar ka sai ta yi ninki goma wannan abun haka ne ko ba haka ba haka ne to ashe al'ummar da suke da wannan tsari al'ummar da suke da wannan tsari a ce kuma ba su da abinda za su yi? ba zai yiwu ba sai a ce ku yi aiki ma addini da dukiyarku da kayukanku sai ka samu wurare da yawa ana gabatar da dukiya kafin a ce da kanka domin kai ko baka samu yi ba in kudinka ya tafi abin zai yiwu jama'a mun fahimta mu yi kokari abinda muke karantawa mu dinga sashi a cikin aiki abinda zai faranta mana rai ya karfafe mu da tattalin arzikinmu shi ne matasanmu kowa ya tashi nemi sana'a kowa ya tashi nemi abin da zai kowa ya tashi nemi abin da zai musamman sana'ar almajiri tana da saurin yin albarka sana'ar almajiri tana da saurin yin albarka saboda shi ya san ka'idodin shari'a ya san ka'idodin shari'a hanyoyin da zai bi a harkar Allah ya albarkaci abin shi ya sani to idan muka tashi muka tsaya akan kafafunmu to da ka ga waɗansu ababen waɗansu ababen mun wuce su waɗansu abubuwan mun wuce su Allah ya sa albarka a cikin sana'armu da kasuwancinmu Allah ya sanya albarka a cikin ayyukanmu Allah ya ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim sannan kuma yana da wani babban sakamako na karamci a ranar alkiyama shine gidan aljanna Allah ya tabbatar mana da alkhairansa duniya da lahira bayan Allah sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik